الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Radio Kano ke gabatar da hasken musulunci.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin hasken musulunci. Shiri da yadda Allah da yake zo muku daga bakin shehin malami Dr. Yusuf Ali. Yake karanto mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan amfanin al'umma musulmi musamman ga ɗalibai waɗanda suke ɗauko littattafansu don karantawa. Fatan mu anan Allah ya amfanar da mu abubuwan da za mu ji. akaramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ما سوررمو barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na hasken musulunci a inda muke karatowa muke karantawa littafin imam malik a muwatta kuma mukan gabatar da yan nasiha da farko a ƙarshe kuma idan akwai tambayoyin da aka yi mu amsa tsakiya kuma mu karanta hadisan gwargwadon abin da ya samu nasihar mu ce za a ta yau dai kamar irin da muka dan faro a makon da ya gabata na cewa a yi amfani a ribaci waɗannan watanni ga su a jere guda uku masu alfarma kar ka yi ƙasa a gwiwa a ribance su da yin ibada yin azumi yin salloli yawaita zikiri tasabihi ta hamidi yawaita addu'o'i yawaita ayyukan alkhairi yin sadaka yin kyauta bin iyaye kyautatawa miji kyautatawa mata kyautatawa ‘ya'ya kyautatawa iyaye kyautatawa makwabta kyautatawa gajiyayyu a jikan gajiyayyu a wayannan watanni masu alfarma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya fi so a yi ayyukan ibada a cikin su fiye da kowane wata daga cikin watanni guda takwas waɗanda ba su ba ne waɗannan guda uku su ne a jere ɗaya shine watan rajab watan zulƙida wanda muke ciki shine na farko daga nan sai zulhijja daga nan kuma sai almuharram sai kuma rajab wanda ya kasance tsakanin jimada da sha'aba to saboda ka so ne a yi ƙoƙari abin da da baka samu ba gafara kake nema kuɗi kake nema shin jarrabawa kake nema shin zaɓe inda yanzu muna cin hada-hadar sha'anin zaɓe kake so ka ci kana so ka samu farin jini kana so ka samu ɗaukaka kana so ka samu warakar cutocin da suke damunka akwai wata cuta wacce ka yi magani ka yi magani har ka gaji take damunka akwai wata bukata wacce kake nema abin hawa kake so mata kake so jari kake so aiki kake so duk wani abu da kake bukata kake so a waɗannan watanni guda uku na jeran nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka su ne don ka nutsu ka koma gare shi abubuwan da ya sa muke ganin lamuranmu ba sa tafiya yadda muke so ko a siyasance ko a saye da sayarwa ko a aiki ko a mu'amaloli ko neman ƙulla wani business duk abin da yake kawo saboda mun bar Allah subhanahu wata'ala mun bar Allah muna ganin cewar dabarunmu da iyawarmu ko kama kafa da wani shi zai mana waɗannan abubuwa mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu bi umarninsa mu gani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda duk ji tsoron Allah shi ku Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa mafita duk halin da ya shiga zai biya masa duk bukatar da ya nema zai tserar da shi daga dukkan wani abun tsoro da yake ji zai ciyar da shi daga yunwar da yake ciki jama'auwa sun yawa a wannan lokacin ga tsada nan ta abubuwa kullum karuwa take yi rashin man fetur rashin wutar lantarki ga hanyoyinmu ba su da aminci ba su da kyau a cikin tsoro ake babu wani mutum da za ka gani sai gabanka ya faɗi baka san wanne iri ba ne in kana tafiya kai da za a gamu da kai da wanda za ka gamu duk a cikin tsoron juna kuke in a mota kuke dukkaninku da direban da fasinjojin duk a cikin kowa yana jin tsoron kowa a mota ake a jirgi ake a jirgin ƙasa ake a ina ake a jeji kuke a gida kuke duk a cikin tsoro ake saboda mai saboda wallahi saboda an saki Allah ne an saki tsarin Allah subhanahu wata'ala duk mutane lokatansu masu tsada waɗanda za su sarrafar da lokatan ga abin da zai amfane su amma sun sarrafar da su a waya sun sarrafar da su a kwamfuta kalle-kalle kenan na abin da har abada ba zai amfane ka ba sai dai cuce ka in dai ba wani abu ne wanda ya kance na shiryarwa wanda zai ƙara maka imani wanda zai ƙara maka lafiya wanda zai ƙara maka yadda za ka iya yin ma'amala da jama'a wanda zai ƙara maka kwanciyar hankali da yayawar bakin ce ba in ba irin wayannan ba duk abin da yake cikin waya din nan bata ne ya kamata mutane lokatan nan nasu masu tsada su yi amfani da su wajen komawa ga Allah subhanahu wataala su nemi Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i daga cikin wannan musifa cutoci ba a san yawansu ba kuma ba a san maganinsu ba ba su da farko ba su da ƙarshe ba a rabu da wa'annan ba sai ka ji wa'ancan ba a rabu da wa'annan ba sai ka ji wa'ancan wa'anda din aka gani a yanzu ba a san tun yaushe suke ba babu abin da zai fitar da mu daga cikin irin wannan tsinci sai Allah subhanahu wata'ala mu dogara gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man yuhibbu an yakuna aw man yuridu an yakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah wanda yake so ya zama mafi ƙarfin mutane to ya dogara da Allah subhanahu wataala kana so ka zama mafi ƙarfi a mulki mafi ƙarfi a ilimi mafi ƙarfi a jama'a mafi ƙarfi a arziki mafi ƙarfi a lafiya mafi ƙarfi a kwanciyar hankali mafi ƙarfi a fahimta a hazaƙa ka dogara da Allah subhanahu wata'ala shi yake ba da komai shi yake hana komai bayan ka dogara da shi sai ka tafi neman ka bi hanyoyi da ake samun abin da kake nema din ba ka dogara da shi ka kwanta a aqil wa tawakkal wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah cewa raƙumi na na ɗaure shi na zo gurinka na gaishe ka ko ku a'a na dogara da Allah shi kenan bashi ji aka fara ɗaurewa raƙumin naka sannan sai ka dogara da Allah ɗin subhanahu wata'ala jama'a wallahi duk abin da ike samunmu na baƙin ciki na ɓacin rai wanda kowa a cikin wannan yake duk inda ka kai da samun ƙololuwar mulki da daula a najeriya a wannan damuwar kake babu abin da ya jefa mu wallahi sai barin allah subhanahu wata'ala da muka yi babu kuma abin da zai yaye mana sai mun koma gare shi cewa wane ne cewa suwana ne cewa suwana ne cewa suwana ne a ce lalle su ne to ai wannan kamar ma kayi shirka kenan saboda aikin Allah ka ɗauka ka ba su Allah shi ne yake arzutawa ba su suke arzuta ba Allah shi ke ba da mulki ba su suke ba da mulki ba Allah shi ne yake ba da lafiya ba su suke ba da lafiya ba Allah shi kaɗai yake yaye baƙin ciki ba wanne yake yaye baƙin ciki ba Allah shi shi kaɗai yake kawowa arziki yake kawowa wadata yake kawowa cigaba ba su ne ba inda mutanen ƙasar nan gabaki ɗaya za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu rungumi hanyoyin da ake samu a ci gaba a ɗaukaka a arzuta sai ya kasance duk gabaki ɗaya an riga an wadata idan an wadata ina ruwan wani kuma da wani ba wanda zai yi kyashi ga abin da yake hannun wani saboda abin da yake hannunsa kai ma Allah ya baka in baka da kamarsa yawansa kana da kwatankwacin da abin da kai zai ishe ka kuma sannan Allah zai sa maka wadatar zuci wacce tafi wadata ta dukiya saboda haka musamman a daidai wannan lokaci a yayin da kuka ku dubi 'yan siyasa dukkaninsu sun mai da hankali kowa yana fifikon irin yadda zai samu wani abu wanda yake gani shine zai arzuta ya yaye masa bakin ciki ya wannan ya wannan ya wannan mu kuma talakawa mu koma ga wanda ya halicce su mu koma ga wanda ya halicci kowa da komai mai baiwa kowa komai farin ciki a hannunsa shi kaɗai yake dukiya a hannun Allah shi kaɗai take mulki a hannun Allah shi kaɗai yake hakanan kowace irin ɗaukaka kowace irin bunƙasa kowane irin abu a hannun Allah yake billahi izzatu jami'a Allah ta'ala ya faɗa ce buwaya jami'an gaba ɗaya a gare shi take a yabi ta guna inda humul izza wai su mutane suna neman su samu wai buwaya ne su samu lafiya su samu ɗaukaka su samu mulki su samu kuɗi su samu gida su samu mata su samu jari a gurin mutane a gurin masu mulki a gurin masu siyasa a gurin masu kuɗi a Allah ta'ala a sotun nisa yake a yi bata guna inda humul izza a gurin mutane gila ma kafirai wa'inda suke ba ba ba mummune ba suke neman izza izza wata kalma ce wacce ta hada duk wani abu na bijinta na kasaita na jin daɗi na farin ciki na kwanciyar hankali a wajen mutane kuke nema Allah ce kun yi kuskure fa'in Allah izzatu jami'a duk izza gaba ɗaya a hannun Allah take duk wanda zai ce zai nemi izza a wajen wani ya yi kuskure ya saba wa ƙa'idar Allah Allah ta'ala bai sa wani ya biya ma bukata ba sai sai shi fa'iza sa'alta wa'iza sa'alta fa'iza sa'alta fasa'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah in wani abu za ka roƙa na farin ciki ko yayewar bakin ciki na yin galaba da abokan gabarka ko kuma samun nasara a kansu da abin da kake nema ko yayewar bakin ciki kake so to ka roƙi Allah shi shi kaɗai shi ne yake bayarwa fa iza sa'alta fa sa'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah wa iza sta'anta in kuma neman taimako kake yi fasta'in billah ka nemi taimakon a wajen Allah subhanahu wata'ala me yasa maganar ka take canzawa da aikinka kana karantawa ila fiye da sau goma sha bakwai a rana kana karanta surar fatiha a sallah kana karanta iyaka na abudu wa iyaka na sta'il kai kaɗe muke bautawa Allah kuma daga gare ka kai kaɗe muke neman taimako haka fa muke faɗa fa don me kuma idan mun idar da sallar sai mu saba wannan mun ce shi kaɗe amma kuma sai mu koma gurin wani ko wajen ɗan siyasa ko wajen wani alhaji ko wajen wani mutum muna neman taimako wajensa faɗar da muka yi Allah shi kaɗai muke bautawa mun rushe ta faɗar da muka yi Allah shi kaɗai muke neman taimakonsa mun rushe saboda duk abin da yake faruwa gare mu da baƙin cikin nan wanda ba za ka iya kirge shi ba a Najeriya me yaye baƙin cikin shine muka rabu da ka'idar da ya ɗora mu ta kar mu shiga irin wannan halin mu da waɗanda suke mulkar mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi mamakin galaba da mushrikai suka yi da su a yakin uhudu suna tambayar cewa ta ina ne wannan rauni ya zo mana har kafirai suka yi galaba da mu ƙul ya rasulallah ko min inda an daga kare ku ne ku ne kuka jawo ba ku yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba umarnin da ya ba ku bayan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ku cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi Allah ya ba ku umarni wannan dutse na masu harbi harbi jabal rumat yana nan in ka je madina a halin yanzu yace ku zauna a kai kar ku sako ko an yi galaba ko bi mi galaba ba amma ganin an yi galaba kuka sauko saboda mai saboda ganima Allah ta'ala ya san kome ce minku man yuridu duniya a cikin ku akwai wanda yake nufin duniya wa minku man yuridu akhira akwai wanda yake nufin lahira wannan ne yasa ba ku ga galaba ba a yakin huneni nan ma ba ku galaba ba me yasa saboda kun dogara da yawan ku ba ku dogara da Allah subhanahu wata'ala ba me yasa akwai nasara a yakin badar saboda kun dogara da Allah subhanahu wataala duk da kankantar yawan ku amma su fa su sun dogara da yawan su a inda iblis ya nuna cewa in dai yawa ne to ba za a yi galaba da ku ba a yau izuga su me ma mafita wallahi sai mun koma ga Allah in ba mu koma ga Allah ba wallahi wannan hali da muke ciki na tsadar abubuwa na yawan shutoci na tsoro na kashe-kashe na rashin wannan rashin wannan babu wuta babu ruwa babu lantarki babu babu babu babu babu babu ga yakin da ake yi yanzu tsakanin ukraine da rasha yana ƙara tsanani yana ƙara wa al'umma shiga cikin kunci iri iri iri iri iri iri saboda haka lallai ne ya zama cewa mun koma ga Allah subhanahu wata'ala barinsa ne yasa muke cikin wannan hali wallahi sai mun koma gare shi wallahi sai lokatanmu mun mayar da su ga Allah subhanahu wata'ala mun mayar da su ga amfanar kanmu wannan lokaci namu cike ike da abubuwan da za a kauce wa Allah subhanahu wata'ala a kan titi a cikin waya a intanet a google ga sunan baje-baje-baje-baje saboda haka ya zama wajibi gare mu mu koma ga Allah subhanahu wata'ala insha Allah za mu ci gaba irin wannan nasiha don saboda bin wannan nasiha kaɗai shine kai talaka kai ta rashin lafiyar ka kai ta mutsu mutsun ka duk abin da za ka yi ka yi in ba komawa kai ga Allah ba ruwan kowa da kai waye san ka waye san ai inda kake bare ma ya kawo ma taimakon wa za ka je ka ce imin kaza yi maka bai kore ka ba bai halare ka ba wa kake jira ya taimaka maka babu ka koma ga wanda in baka roƙe shi ba fishi yake shine Allah subhanahu wataala wanda yake godo ka roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yana cewa ku roƙe ni zan amsa mu in kai girman kai ka kiro ƙasa to ka za ka kaskanci kuwa kaskanci a duniya ka shiga cikin wutar jahannam kuma har yanzu a wulakance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a tana amfani yaye maka masifar da kake ciki da kunci da bakin ciki kuma ta hana wasu irinsu su sako gare ka addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil saboda uwa muna cikin babi na aiki a cikin sallah ta jama'a shine babi na goma sha hudu hadisi na ɗari uku da uku wannan mun karanta wannan ko da guda ɗayan nan a gurguje hadisi na goma sha biyar وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيدي فجعلني هزاءه wannan wata ƙa'ida ce ita kuma wacce kai musulmi za koya sai fa ka koyi wa'annan ƙa'idojin da ake faɗa irin wa'annan littafan sannan ne faɗin za ka yi wa Allah abin da yake so daidai ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake so daidai sannan kai ma ka samu dukkan abin da kake nema gurin Allah daidai saboda Allah ta'ala ya ce ba zai fara yi maka ba tukunna tunda ya gama duk ya halice ka ya sa ma kunne da da ido da hankali da komai har sai tukunna ya ga kai me kai na wajen cika alkawarinsa ufu bi ahadi uhu bi ahadi ku cika alkawari na nema in cika alkawarinku yake cewa ya kasance in ji shi malik an nafi wato nafi din ne yake cewa kenan an kala kumtu wara abdullahi bin umar eh shi ne inda shi tabi'i ne na bi bayan abdullahi bin umar yana yin sallah da tabbata a gare shi a cikin sallah da cikin salloli bai ambace ta ba ka'ida ce dai ga guda ɗaya gata iri ɗaya ce a kan billiman mutum ɗaya ya billiman a ina zai tsaya mutum yana yin sallah kana so ka yi shi a bayansa za ka tsaya a gabansa za ka tsaya a hagun a dama to ga ka'ida sanda nake bin sa wannan sallah wale sama ahu ahadin babu kowa gairi in ba ni ba fa kala abla biyadihi sai abdullahi bin umar da wato sai ya nuna da hannunsa cewa na dawo e fage alani shi za a hu sai ya sanya ni wato daura da shi muka jeru ba a faɗi cewa a cikin dai nassin hadisin ba a faɗi a damansa ya ajiye ko a hagun ba amma dai a cikin littafai na fiƙi mewa a nan ɗin ma zai kawo yakan akan saka mutum ɗaya ne a hannun dama in ya kasance mai hankali ne ba mace ba ne to wannan shi ne je ka'ida ɗin to da fatan cewa allah subhanahu wata'ala ya amfanar da abin da muka ji ya amfane mu kuma ya amfanar ya sami aiki da ya zaɓi sallar da ya ga dama daga cikin sallolinka saboda haka nan za mu dakata insha allahu ga waɗanda kuma suke son tambaya to gashi nan da tambaya da kuma neman fatawa mukan ba da lamba kamar sufuli takwas sufuli uku biyu uku uku uku hudu biyar hudu a madadin waɗanda suka yi wa wannan shiri jagora da shi wanda yake shi ne mai shirin malam abdulrazak nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sadakar rasulul karim karatun littafin mu da malik daga bakin shehin malami Dr. Yusuf Ali da fatan an amfana da abubuwan da aka ji da haka shirin zai dakata sai kuma makon gobe da yadda Allah kun ji mu da ci gaban shirin a madadin shehin malami Dr. Yusuf Ali da wanda ya sada da ku shirin ya zo gare ku Ibrahim Audi dore nake cewa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bani ikon kawo wannan shiri a daidai wannan lokaci mu kasance lafiya نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم